arba'in a cikin sahihu jalalaini shafi da goma sha biyar bismillah bismillahir rahmanir rahim sahihu jalalaini an gane ko mun ce a siyo sahihu jalalaini saboda ta haƙiƙin da ke gare shi a ƙasa wajen ayatu sifat suna kawo inda malam yayi kuskure sannan kuma suna yin ta haƙiƙin asbabun nuzul wani lokaci da sauran atharkin waɗanda ba su inganta ba shi yasa muka ce a nemo sahihu jalalaini mun fahimci wannan da ke ko kawo aya ta 40 ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan isra'il an gane ko sun kace isra annabi yaqub il allah kenan ya ku ƴaƴan bawan Allah shine annabi yaqub an gane ko hum auladu yaqub gashi nan malam ya kaushe ce su ne ƴaƴan annabi yaqub uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum kutuna ni'man da niyi akan ku ai ala abaikum wanda an kai ma iyayenku domin ba su ba ake zanci tunda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iyayen nasu sun shudu kakkatai kuma kai istinbati kace a'a ana ana nufin rayukan waɗancan su ne suka taso suka shigo cikin waɗannan wannan kafirci riba cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil wajen wa idna jinakum min alif al-awla ya kawo wannan mas'ala mun fahimci wannan wasu kace a'a da an kace abin nan uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum tunda waɗanda ake magana akan su ai na zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam ko ba ka ba to sai sun ka sun kace a'a waɗancan jikin su na ya mutu amma rayukan su da sun ka dawo don su tabbatar da aqida ta at-tanasukh wannan kafirci ai hatta ala aba'ikum min al-inja'i na tseratar da ku da an kai min fir'auna daga fir'auna ko ba haka ba wa falaqil bahri da kuma tsage teku wa tadlilil gamami da kuma sanya igigije musu inwa daga azillu ne wa ghairi wa abin nan wa ghairi zalika da wani wannan bi an tashkuruha ku gode ma Allah bi ta'ati da mini da ma Allah da'a wa aufu bi ahdi ku cika alqawlina allazi ahidtuhu ilaykum wanda ni muku alqawli wanda ni kula tsakanin da ku min al-imani bi Muhammad cewa su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ufi bi ahdikum ni ko sai in cika muku da alƙawari ufi ake cewa ba a cewa ufi an gane ko domin jawabin jawabul amri ko ba kamar ni uzkuru wa aufu ufi aufu ma'tufi na akan uzkuru to tunda ya zama to jawabul amri ne sai ya zama to majzumi na majzumi na shi ko harful illa ne shi ko duk fi'ilin da ya zama to da harful illa in ya zama to majzumi sai a shahi harful illa ufi bi ahdikum ba a cewa ufi bi ahdikum ufi bi ahdikum ni ko sai in cika muku alqawli allazi ahidtuhu ilaykum min athawabi wanda ne muku alqawli alayhi ahidtuhu ilaykum wanda ne muku alqawli min athawabi na lada alayhi akan shi wannan alqawlin kenan fi dukhulil jannati zan baku aljanna wa iyaya ni kadai Allah farhabuni ku ji tsorona khafuni fi tarkil wafa'i bihi ku ji tsorona wajen barin rashin cika alƙawalin duna gari ka ku ji tsoron wani na domin jin tsoron wani shike sa ka kauce ma abin da Allah ya ci wa aminu sannan ku yi imani bima anzaltu da abin da nisaukar min al-min al-qur'ani na al-qur'ani musaddiqan lima ma'akum yana mai gaskata abin da ke tare da ku min at-taurati na at-taura bi muwafaqatihi lahu fi at-tauhid domin at-taura ta dace da al-qur'ani cikin tauhidi wa isbatin nubuwati tabbatar da annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala takunu awwala kafirin bih ka ku kasance farkon wanda zai kafirce mishi min ahlil kitabi na daga ahlil kitabi li anna khalafakum domin waɗanda za su zo bayan ku taba'un lakum za su bi bayan ku ma'ana waɗanda ke bayan ku ai yaran ku ne za su bi irin abin da sun kai fa ithmuhum alaikum zunubi su zai zama tona ku imamu dalala kenan kamar da cikin hadisi ko ba ga nan bane da haka in kai sake ka shirya mutane akan banda duk dadin da ka ji na duniya aikin banza da zunubin da za a zuba ma sai kaga da ku da karanta tashin alkiyama ina fata an fahimci Allah shi mu da sani Allah ce wala tashtaru ay tastabdilu kab ku yi musanya bi ayati allati fi kitabikum da ayoyi na wanda suke cikin littafin ku min na'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam na daga sifofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam samanan qalilan dan abu kadan ardan abin duniya ya siran ɗan kaɗan minar duniya na duniya ai la taktumuha kak ku ɓoye khawfa fawati ma ta'khuduna don jin tsoron abin da kuke karɓa min safalatikum daga na ƙasan ku gama garin ku shine safala ko ba haka ba wa iyaya ni kadai Allah ko ba haka ba fattaqun ku ji tsorona duna gari ba wai ba to da yake tafsiri na muna iya a tsaya bakin nan sai mu yi fitar da matsalolin da muke fitarwa ko ba haka ba to na farko nan ya bani Isra'ila Allah ya kira su ‘ya'yan annabi Yaqub saboda mutum in abinda ake cewa ɗan malam ka ƙi halin malam ko rago da kankare ɗan malam to su ‘ya'yan annabawa ne ko ba haka ba sai Allah ya kira su da wannan baban za ta sa Allah ya kira su ya bani Isra'ila ba kuma baban za ta sa Allah ya kira su ya ahlal kitabi ba domin in an ce ya ahlal kitabi kuma abuta littafi ma'ana ku ba jahilai bane lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai tura Mu'adh kuma yace mai innaka ta'ti qauman min ahli alkitab zaka zo mu su mutane na ma'abuta littafi ma'ana malamai ne ka san wadanda zaka yi gamo da su shi yasa a shirin Qur'ani yace ya ahli alkitab dan ya tunatar da su cewa su ba jahilai bane ka ku ga mallami a ce aikata banna abun yafi kamar a ce jujuna ya taka dokar kasa ko ba haka ba mai shari'a kaga akwai ayya ta'addancin shi yayi yawa domin shi yasa abin da annabi to yana daga cikin hikima annida'u kuma mawdu'i ne a cikin nahwu yana da hukumce hukumce a cikin alqur'ani yana da hukumce hukumce annida'u yana zakwa li asbabin kathira qala almalaku alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aib nan annida'u malamai sun kace lil ghadab kushi na sun kai akwai kira na girmamawa akwai kira na tahqiri sai kai bincike kan shiga ko ma'ana nawa yake dauka mun fahimci wannan ko to da an ka ce uzkuru ku tuna ni'mati allati an'amtu alaikum ni'mat da niyyi akan ku nan ni'ima mufrad ne amma an yi idafa shi zuwa gaba arifa ya koma min ya koma jam'i shi yasa ni'imar da Allah ya musu nan ba ni'ima guda ake nufi ba to me an ce uzkuru ni'mati allati kutuna ni'imata to ni'ima guda Allah ya musu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da haka nan sai zaman to ma'anar shi jam'i ta ka kama nemo ayoyi shi yasa ma shi mai jalali ne ya kawo su daga cikin su yace al inja'u min fir'aun kaga ɗaya daga cikin ni'imomi wa falaqil bahri da tsage teku su wuce wata dalilin gama ba shi kaɗai ba ne duka akwai abubuwa da aka yi musu ina fata an fahimci afuwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu abincin da an ka basu don shi na malamala ya ce yana ganin abin nan wa falakar wa gairi zalika kina ayoyin da ke fassara ni'imomin da Allah ya mabani Isra'ila suna da yawa sai ka fitar da maudu'i na alqur'ani ga ni'imomin da Allah ya musu waɗanda suka zo cikin alqur'ani sannan kuma ga irin yadda sun ka saka kama waɗannan ni'imomin sai ka ɗauko muku ka azamuna muko yanzu ƙaƙa don abinda an ka faɗa kansu son aka yi mu wa'astu ni'imomin da Allah ya muna mun gode ko mun gode ba matsalar tsaro yanzu a kasashen Afirka Niger Allah ya yi mata baiwa wadda ba duk kasa take da shi ba ta fuskar tsaro Najeriya ta fi Niger arziki nesa ba kusa ba amma dibi irin yadda rikici yake face-face da Najeriya matsalar Boko Haram Libya ta fi Niger arziki wannan ba na shakka fi amma dibi irin yadda Libya ta yi kata-kata Nijar na zama da wallahi. Mali ga tana muna da iyaka da ita, ko mu ce sun fi mu arziki ba, su ma mutane wanda suna da arziki na suna zinari. Ina fata ana fahimta ta. To ka dibi kasashen Chadi su ma suna da arzikin mai, su ma kasashe ne masu arziki. Amma dibi irin yadda suke cikin fitintinu. Burkina Faso ga tana muna da iyaka da ita, dibi irin yadda take cikin fitintinu. Ku dibi faɗin ƙasar Nijar duk inda Algeria ta fi shekara 30 da 'yan tawaye. Ku dibi iyakokin mu kasashe da muke da iyaka da su Algeria tana da yan tawaye ga rikicin da take yi da su fiye da shekara 30 in ka komo nan Libya an yi kace kace da ita muna da iyaka da ita in ka zo nan Mali ita ma haddith wala haraj irin irin tashin hakan da ke cikin Mali dibo Burkina irin yanzu cikin tashin hakan da take ciki dauko Najeriya iyaka fiye da kilomita 1200 duk irin ya waɗanda abubuwa da aka yi na fitine-fitine difa tsakanin iyaka da abin nan da abin nan da Maiduguri Kano iyaka da da abin nan da zandar maradi iyaka da katsina kwanni iyaka da sokoto dogon duci iyaka da jihar kebbi har zuwa abin da kai can bakin iyaka fiye da kilomita 1200 jibi irin yadda najeriya take fama da waɗansu abubuwa amma nan waɗanda abubuwan suna da sauki dibene tana fama ita ma da ita ta adda yan dama dama tana fama da yan fashi ku dibi duk kewaye da tashin hankali muke amma kuma ba mu da kuɗin da za mu ba kan mu tsaro ba mu da jami'an tsaron da za su ba mu tsaro ba mu da makaman da za su ba mu tsaro ba mu da ƙarfin da za mu ba kan mu tsaro amma ku biyar da Allah subhanahu wataala kare wannan ƙasa na rantse da Allah in ba a tuna wa ganima ba an ka gode ma Allah wallahi ba mu yi yan libi arziki ba da dubara da samun shugaba wanda ke kula da yan kasashi na rantse da Allah kun ga abin da ya faru gare su kowa ya kamata shiga taitayin shi duk wannan zancen tashi hankali da aka yi billahi la ilaha illa wa in yatahu sai kare da kanka hedi su dubu dan duk abin da kake samu lahi za ka rasa shi Allah ya kyauta almuhimmu da ya tuna ni'ima malaman tafsiri sun kace su ko al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yake sun fi bani Isra'ila sai Allah ce a'a su bani Isra'ila an ce su tuna ni'ima sai su tuna da wanda ya yi ta mu ko sai an kace a mu tuna da Allah fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun mu an kace mu keta da ni'ima an gane ko allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ku cika da alƙawli na shi ma al'ahdi nan al'ahdu alƙawli na mufrad ne amma an yi idafa shi zuwa ga jam'i ba guda ake nufi ba alƙawullan su da Allah yawa ne da su wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin abinda wa qulu lin nasi husnan wa aqimu as-salata wa atu zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun wani alƙawli kuma wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun daga ciki wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun alƙawla ne wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtum Allah qardan hasana to alƙawla ne tsakaninsu da Allah to ufi bi ahadikum Allah ce ni ko zan cika muku alƙawari na alƙawarin da Allah ya su kuma la in aqamtum salata wa ataytum zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtum Allah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar walau anna ahlal kitabi amanu wattaqu ay alqawlina da Allah ko su yi imani abin ga su ji tsoron Allah la kaffarna anhum sayiatihim wa la adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamu at-taurata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun Allahu akbar to ufi bi ahlikum wa iyaya farhabun ni kadai ya kamata ku ji tsoro na an yi at-taqdim wa at-ta'khir daga cikin ma'anin at-taqdim wa at-ta'khir yufidu al-hasr amma ba kowane guri ba wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da saukar wanda ke gaskatar da abin da ke tare da ku nan ma al-ijmalu ne duk ayoyin qur'ani gaba daya sun shiga cikin gaba domin ma anzalallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-qur'an sunnan ma sai ta shigo ciki wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ma dinga duk gaba daya ta shafi al-qur'ani to bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum yana gaskatar da abin da ke tare da ku wanda ba su canza ba domin Qur'ani bai gaskatar da ƙarya kar su dauko ta yanzu su zo su kawo sai mu ce a'a yuharrifuna al-kalima amma wadai na'am kun san suna da tawili su ce Allah ya ce ma annabi Isa wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyama wadanda sun kabi ka annabi Isa Allah ya ce zai sanya su fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyama to kun kun cika abi annabi Isa sai ya ce a'a wa mubashiran bi rasulin ya'ti ba'da ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin ashe duk wanda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bi annabi Isa ba da haka ba ku ciki Allahu akbar
wa aufu wa la takunu awwal kafirin bi ku kasance farko wanda ya kafirce mishi nan takunu jam'ina alwawa wal jamaa awwal kuma mufradina ya kamata a ce wala takunu awwali al awwalina shine jam'i to sai aka ce awwal kafirin bi takunu kuma awwala ba ce ta kunu awwali tunda in an ka idafa qul innal awwalina wal akhirin malamai sun kace na an yi hasfukin wato as-sifa an gane ko ta as-sifa da al-mawsuf ko ba haka ba an yi hasfukin mawsuf wala takunu awwala fariqin kafirin bi Allahu akbar ni ma hasar zai kakku zamanto jama'a ta farko kenan wanda ta kafirci wala tashtaru bi ayati thamanan qalila ka kusayar da ayina da abu dan kadan wa iyya yafattaqun ni kadai da kujin suruna al munasaba bainal ayat ba malamai da suke munasaba kan zancen munasaba tsakanin aya da aya suka ce da Allah ya kare bayani kan tawaga guda hudu Allah ya yi bayanin muminai farkon sura ya yi bayanin kafirai ya yi bayanin munafikai ko ba haka ba to yanzu waɗanda sun kai saura su ne ahalul kitabi sai aka dawo ana magana kansu kenan shi yasa kawo zancen su kenan maganar mutasalsila ce mun fahimci wannan ko abu na biyu da ya ce uzkuru ni'imati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu shi wannan wa aminu atfina ala uzkuru tunda ya ce uzkuru wa aminu kina akwai alaka atfu amru bainal abin nan ko kuma wa iyaya farhabuni wa aminu al atfu amrin ala amrin musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi shi wa la takunu wato hanahayuna shi ko akwai alaka tsakanin al'amru wan nahyi domin shari'a qa'imatun alal awamir wan nawahi wala tashtaru bi ayati atfu amrin ala amrin kina al'adna alaka ne bainal juml fil ayat wa iya ya fattaqun ni kadai Allah ku ji tsoro na to ayoyin guda biyu ne sai mas'ala ta karshe shine cewa duk inda kaga gaskiya ta bace to akwai abubuwa guda hudu manya guda biyu ne abu na farko shine jahilci ko kuma son rai dan adam duk kaga ya bace asbabu dalal guda biyu ne ko aljahlu ko alhawa shi yasa Allah ya kore ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadannan abubuwa guda biyu cikin suratul najm wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha Allahu akbar.
ma dhalla sahibukum bai bace ba don ba jahili bane wa ma gawa kun bai halaka ba wa ma yantiqu anil hawa baya furci kan son ransa da kaga mutun ya bace dauki abubuwa guda biyu ko dai jahili na ko da yana ganin yayi karatu tana yau bai yi karatun kwarai ba ko kuma malami na ya san gaskiyar amma bai son binta to me yake sawa mutun ya san gaskiyar ya ki binta ga su Allah ya kawo su wala tashtaru bi ayati thamanan qalila malamai sun ce duk abinda an ka baka duniyar gaba ɗaya an baka ita in ka sayar da ayon Allah thamanan qalila na dan mutuwa ana iya baka shi kafin ya shigo hannunka ka mutu ana iya baka shi sai ka same shi ya halaka ka mutu ka bar shi ana iya baka shi sai ka fara amfani da shi ya ƙare ana iya baka shi ya ƙare kana da rai ko a ƙwace duk dai sama nan kalila na kuma ko ka mutu kana cikin jin daɗin mu- da ka mutu ɗin wahalar da za ka samu wadda ba ta da iyaka ta kaga kuma sama nan kalila to anan sai malamai suka ce in ka ga mutum mallami ya ɓace abu biyu Allah ya ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila kan ku sayar da ayoyi na da dan wani abu sun kace suna ne at-tama'u kinayatun an tama mai sai da ayoyin Allah da wani abu kwadai gare shi shi yasa duk mutumin da ke da kwadai ba mallami ba kowane ne alamun halaka sun bayyana gare shi bahaushe ya ce kare mara shi ka gani ko malmala amma bai ganin gora sai a aje mai malmala shi ta huwajjanci sai ya zo sai a bada kwas sai idanu sun fita kwanya ta yi daidai sannan kuma wa iya ya fata kudu Allah ce ni kaɗai ku ji tsoro na idan mallami yana da kwaɗai ko yana da tsoro to bai kai labari kuma rashin tsoro ba shine a kai bayani baka ce ai yaki Hmm. ka faɗi abin da hakikatan yadda yake lokacin da ya dace ba tare da sai ka taɓa mutuncin wani ba aiki kaza bai da kyau to matsoraci kullun tsoro shi kai har abin da ba a tsoro sai ya ji tsoron shi shi ko makwaɗaici an gane ko makwaɗaici shi kuma ya faɗin gaskiya saboda tsoron shi kai a'a wani shi na bani kaza wani shi na bani kaza wani shi bani kaza to in kana son ka tsira daga sharrin duniya ka kya kwaɗai ka kya tsoro kuma tare suke don duk makwaɗaici matsoraci na duk matsoraci kuma galibi makwaɗaici na amma ana samun matsoracin da shi bai da kwaɗai shi dai tsoron dai shi kai a dai kaza a yi kaza amma makwaɗaici ƙarya shi kai sai ya yi tsoro Na'am.
duk mutumin da kake da bukata wajen shi akwai wuyar ka iya dubi idan suka faɗa mai gaskiya duk mutumin da kake da bukata a wajen shi akwai wuya ko ba haka nan bane Na'am.
shi yasa da qur'ani ya to ji Allah ya faɗi magana babu kora ko guda cikin ta shi Allah bai da bukata gidan kowa Allahu akbar.
kuma bai tsoron kowa shi yasa qur'ani yake tudurwa amma hasarorin da aka yi da kaji wata an yi wata hasara to kudin ka a karkashin ta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu dada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mu assalamu alaikum wa rahmatullahi